الله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهج نو غوتا ودي غوتا نو ko kun yi sabani goma yau nawa ga wata biyar ko hudu nawa sarkin musulmi ya ce yau yau biyar ga wata ko sarkin musulmi hudu ya ce hudu ga wata hudu ga kasan ya tare da mutane saboda ya fito ranar talatin saboda haka sanarwar sarkin musulmi ta ce yau hudu ga wata a safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da wanda wanda ba a sabanin ba na yin albashi shi nawa jaji jaji ga wajen tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da lafiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na takwas a suratul ahzab za mu tashi darasi na tara a wannan sura na barka aya ta 51 muna roƙon Allah maka hukuncin sarki da mana jagoranci wajen ciyawa dai da fassarawa dai da ba mu yi mu aiki da abin da za mu yi bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما Allah madaukake sarki turji man ta shawo wato kana iya jinkirtar da wanda ka dama shine turji man da ta aiki a kiru man ta shawo min hunna kana iya jinkirtar da wanda kaga dama daga cikin su su matanka waɗannan guda zaran da Allah ba rubutun sarki ya ba wa yayan dangane da zaben duniya da abin da ke cikin ta ko kuma zaben Allah da manzansa da ranar lahira kamar yadda muka bi a can baya wa tu'wi ilayka man tasha sannan kuma kana kusanto da wanda kaga dama daga cikin su waɗannan matan wa manista gaita duk wanda ka bukata min mana azalta daga waɗanda da ka ajiye a gefe guda wajen rabon kwana ko kuma wajen miƙo kanta da kai kyauta zuwa gare da kake karɓarta fala jinaha daga baya ka zo ka karba to fala jinaha alai babu laifi a gare ka zalika adina akan ki yabu kusanci da an ta tsara a ilihunna wato zukatansu ko kuma su samu farin ciki a cikin zukatan wala ya azanna dan ta samu damuwa wa yardanna wa yardanna bima atayka hunna yarda da abin da ka ba su kullu hunna gaba ɗayan su wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah yana sanar da abin da ke zukatan ku wa kana Allahu aliman alima lalle ubangiji ya kasance aliman masani aliman kuma mai jimri da ku Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya kara masa rahama yana da ruwaya daga nana Aisha da yake cewa Allah haka ya tu'ayyirun nisa allati wa habna anfusuhum li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta kasance tana wato tana zargin matan da suke zuwa su kawo kansu kyauta ba tare da sadaki ba zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam ita amma dai mata sun sauko irin wannan magana cewa sun yi arhadi yawa su rika zuwa su kawo kansu kawai ba sadaki ba komai قالت ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير سلاك أنا جرت الجن ما تقول كنا ما تجد رزق زوا زكاو كان سوكاوا سلاك kaga ko ba komai da na ga ya ta iya faɗa wannan domin tana cikin matan annabi alaihi salatu wasalam gaba ce da duk yadda mace take da nagarta ko ya take inda ya zama zai zai kara aure to ta gidan sai ta kuke ta wannan abin da ta faɗa ai ta san cewa ba ta kawo kanta ga annabi alaihi salatu wasalam daukar daraja ne domin annabi Allah ne ko ba haka bane to amma tana faɗa wannan ne kawai dan titi ne motsa ko yaya idan dan ta toshe kofa su daina zuwa shine dabara shine za ka idan mutum ya je wa aure sai ga matar da ta gida tana kuka a cikin ni to ya rasa wanda zai aura sai ya yi ba wai shi ne wai kuka take yar cikin sa idan ya je ya auro babba kuma ta ce ya zai auro sa'arsa ko ta bai wa Allah tana ta kuka ga dai duk shi to wallahi kuka da shi kawai shi ne rasa wanda zai aura shi wanda mutum ya mutu shi ne kuka irin wannan kalmar ce an fahimta da kyau ko cewa wato ta faɗi wannan kalmar ne saboda ɗabi'ar mutum in dai za ka ƙara aure to sai za ka samu kalmar da za ka ba za ta zauna haka ba to ka ji magana da ta faɗa cewa su mata ko kunya ba ta ji kawai su rika kawo kansu ko sadaki babu to wanda aka daura wadanda aka daura din su dauran da garaji ai jiji ne wato su wata ba su take kaga ake magana ba iya wannan ba fa anzal Allah ta Allah ya saukar da wannan ayat cewa to ji man ta tawo kana da damar to ji man ta tawo kana da ikon ka jinkir da tiji al-irja ala bima'ana at-ta'khir jinkir dawa ka jinkirtar da wanda ta gada ba wanda ta kawo kan da rubuci ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ka ga dama ka karba in ka ga dama ka kyale ta shine tilbiman da jawo min hulla wa tuwi ilayka man tasha ko kuma wato ka janyo ta yin take tana san ka kace ka karba Allah ya bashi wannan dama to sai Allah barkatun sarki yace shi ne fasara ta farko fasara ta biyu aka ce ana magana ne akan rabon kwana dan kun ga kyauta nan kuma ana magana akan rabon kwana kana da damar yanzu a matanka guda tara nan gaba daya da ka ba wa zaki cika laba Allah da manzo da ranar lahira cewa idan ka zo mai mukon ka yi rabon kwana ka zabi ɗakin wanda take so yau ka shiga ɗakin wannan gobe ka koma ba rabon kwana a gurin Annabi alaihi salatu wasallam shi ne turji manta ta kana da dama in ka ga dama kai rabon kwana in ka ga dama kar kai zai iya kwana goma a ɗakin wata ba kuma za a tome shi ba wannan kutubiyya ce ta Annabi alaihi salatu wasallam shi kai ya gaba wannan a cikin al'umma cewa in ya ga dama ya shiga nan daki ya fara zagayawa ba ya ce kai dawowa zai daki farko ba zai kan wata ba ya halatta da Annabi alaihi salatu wasallam ya halatta shi ne to ji man ta shawo min hunna wa tu'i ilayka man ta wa man ittaqaita mimman asalta duk wanda kake bukata daga wanda ka kore da dangane da bayarwa ko kuma wanda ka ajiye da kwata-kwata ba ka ji ta kanta araban kwana to idan yanzu kaga damar cewa ɗakin da za ka shiga Allah yake fala jira alaika ba ka da laifi banda annabuwa yake da wannan matsayi saboda haka wanda da ya kyale ta gaba eh ma baya bibiyar kwanakin ta yanzu kuma ya ga damar cewa bari ya koma ɗakin da Allah yake ba kai laifi ba idan wani ne ba annabi bane haka laifi ne kuma zalunci amma kutubiya ce na annabi alaihi salatu wasalam ya Allah yake zalika anna an kadara ayyuhunna wannan ya fi kusa domin wato su samu farin ciki a cikin zukatan wala ya ajanna wala su samu damuwa ba wa yardaina kuma su yarda bi ma atayka hunna da duk abin da ka ba su kullu hunna duka idan aka zo an yi bana uku a ɗakin wanda aka zo aka bana sai aka yi to dole ki yarda da wannan domin Allah ne yake haka ba sa ranka ba wallahu ya'lamu ma fi qulubikum amma ku da ba annabawa ba ko ba annabi ba Allah ya san me yake cikin zukatan wa kana Allahu aliman alima lalle ubangiji ya tabbata aliman masani wato alima kuma wanda yake da hakuri da dai har yau ba da ya ci gaba da cewa wato ya ci gaba da gaya mana cewa to ji man ta shawo wa tuwi ne kamar ta sha wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wannan ayar ai ana da kummin azwajika la haraja alayka an tatruka al-asma lahunna dangane da matanka babu ne biya gare ka ka kira ban kwana a kan su kawai za ka rika yi ne da kaga dama wa ta kaddan man shida ka gabatar da wanda kaga dama wa ta akhir man shida da jinkirtar da wanda kaga dama to shi ne yake wata jami'an manci da a ta saduwar aure wanda ka ga dama za ka shiga ka sadu da ita wata kuma kuma shi ka ga yale wanda ka ga dama malin shi haka da ya ruya ibn abbas wannan ruwaya da uka fassara ibn abbas haka ya fassara haka mujahid da al-hasan al-basri da katada da wasu su ma haka suka fassara صلوات الله وسلامه عليه أي يكون لهن ولهذا ذهب عائشة من الفقهاء من الشافعية في دعوة الجواب في أما ذهب الشافعية تتفاعل الجوا دوسن سوى أنه لم يكن القتل واجبا عليه فمن كان بواجب بني لأنه عليه الصلاة والسلام سيدي وصلوات الله وسلامه عليه واعتزوا بهذه الآية دليل الستة وأن آية المقبية إمام البخاري yana da ruwaya daga nana Aisha yana cewa annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana neman ilimi a kowace rana a cikin mu in ji rana aisha bayan wannan aya ta dauka sai annabi alaihi salatu wasalam ya zai tambayi ke fito wato Allah ya ce ki ji man da shawo min hunna wa tubi ilayka man da sha sai ya ce ma ma kunti ta kunina fa kunti laha shi wanda aka gaya wa hadisin sai ya tambayi na na aisha ya ce ita ma kunti da kunina ko kuma annabi yace da yake cewa da na aisha ne za ki ce akan wannan aya yace shi in kana da ka ilayya fa inni la uridu ya rasulullah an usira alayka hada yace duk Allah ya baka annabi da yake tambaye da na aisha ne za ki ce yace duk Allah ya baka wannan gawa ni dai ba na so a fifi da kowa a kai kun ga tsarin abu da akan magana ta baya cewa ba ta so a fifi da kowa a kai ba da yake ce wannan hadisin yana nuni akan adam wujud da kasmi cewa rahon kwana gurin annabi ba wajibi ne amma wanda ba annabi ba wajibi ne rahon kwana har sai da musulunci ya zo ya ba wanda yake da mata ya ne tsara aure idan ya tsaro aure idan budurwa ce to zai kwana bakwai a ɗakin da sannan ya zo ya fara rahon kwana idan ba zaura ce kwana uku aka ba shi dama sannan zai tara su ya yi rabon kwana yadda suka yarda duniya da tsakanin musulunci bai zo da wata hanya fitacciya guda ɗaya da yake wajen rabon kwana dole haka za a yi ba yaron yake da maslaha tsakanin mai gidan da matan ko da matan wannan shi ne abin da musulunci ya yi idan suka zo suka ce awa awa za a raba ba su suka yi amma musulunci bai ajiye cewa dole sai a yi kwana ɗaya nan sannan a yi ɗaya nan sannan ko a yi biyu a nan a'a in kuka yarda cewa sati sati za a rike ba to kuka ji amma dai musulunci ya baka doka ta farko cewa idan ba zaura ka auro to kwana uku za ka yi aiki sai dai idan sun ba abin da ba a tarba wanda take da sai ka je ni na da ka je kai wata ba da akwai ba wannan da aka yi haka wata guda kace je je dawo kace na tsara ba wani wata sai dai wata shida sai kan je ruwa ce shi wallahi ya gani wallahi ba sun zama ya dawo to amma ko da ta bada wata haɗin ku ba kafin wata su yi jama'a da ya wata gani ta ta gani saboda haka idan wannan sai ka ga ta tarayar kamar yadda na na sauda Allah ya kara mata yadda ai ta kwa da kirki ta ta iwa da ya rasulullah ni a ba wa fada fada na na ba wa fada kai dai duk da ba da sun yi magana akan wannan akwai dalili dalilin shi ne saboda ta ga yadda yanayi ya canza sai da cikin dalilan da muke gaya wa mata ke shi tsarin aure wani lokacin duk yana da rigimu da makarkalu irin data wani lokacin kimar ki zai ƙara fitowa domin ba za a gane kimar ki sosai da sosai ba sai lokacin da aka baka gwaba ki da wata sannan matsalolin mata yana da yawa shi sa musulunci ya bayar cewa guda biyu ko uku ko hudu matsalolin da yana da yawa sau da yawa matar bahaushe tana da wasu ɗabi'u da in ba ganin abokiyar zama ta ba ba ta ɗaukan wato hanya dokar gari sai ta ga wata sau da yawa mu a matsayin mu na almajirai malaman mu kuma suna faɗa matar bahaushe mafi yawanci a ɗabi'a ta mu'amala aure wanda yi ba ta san da nemi miji ba saboda tana da wannan girman kai amma lokacin da aka tsaro ta to sai kuma ta da dabi'a neman mutu da kanta wannan yana da yake matsalolin da ba za su ke complain ya kamata ya kamata mata su sani cewa matar ba wuce tana da girman kai wajen dabi'a ta ba abala aure amma idan ta ga da wata to ita take rukace sannan banda wannan akwai abubuwan da an ɗau lokaci shekara goma sha biyar ashirin to ta daina yi sai ta daina yi kawai amma lokacin da ta san da wata to duk wani abu da kai da baka ba taba yi ba ba wajen da tana awari a yanzu za ka linka wannan yana da yake zai karanta ta adudu dawlan na malamai da suke ibnu baz ma yana da risala ai karama ta adudu dawlan to hikimomin ƙara aure sannan kuma yau da gobe duk yadda take da nagarta yau da gobe wata ran zai ya koka da ita amma lokacin da yi wata mace mace daban sai rika jin ta dawo sabuwa mata ba ta gane wannan ita ta wuce da zuwa ita kai wa da ala da ni da kala kuma wannan sufar Allah ce wa da wani shari da wani sufar Allah saboda haka akwai wannan dabi'a cewa lokacin da mutum yake misali zan koyi da wani yare cewa idan mutum ya zo duk dadin abu kowane iri duk dadin sa za ka yi kullum ya ke dafa ma a gida wata ran da ka gani sai ka ce zuciyar ka na tashi amma idan aka kwana biyu ba su wannan abincin ba lokacin da aka je ka kana dawa dan waje ko a da gobin kaku amma duk yadda kake son sa sai warai din kai idan ya zama kullun ki ake yi wallahi sai ka biya ji ka amma ran da aka kwana biyu ba ran da aka yi sai ka ga ba wai yaran gida ba hannun gidan su kowa ya lafiya ba to wanda yana da rikin da shi da yake ta ita ba ma dan gidan tsohuwar ta sabunta amma ba ta so ba ta zama shi ta haɗa sun shiga hanyoyi daban-daban ganewan magunguna masu kyau da marasa kyau shi ta amfani da shi kala-kala saboda haka wannan shi sannan akwai wanda ba ta da yanci lokacin da take ita kaɗai an matsa mata an takura wata amma Allah ya taimake ta wata salo sai mai gidan ya gane a je mutum ne ke yi ita ko ba haka bane ana gano wato a je dama can wannan baiwa Allah hakurin ta ya kai sai aljanna ce ai da na san ma kaza ce to akwai wayannan abubuwan da yake bata ba ta kalla duk da yawa ba ta kallo irin wayannan abubuwa saboda haka ya kamata mu lura da kyau cewa wanda wato ya tashi ƙara aure akwai wasu ɗabi'u da ake so duk da cewa shi ma wanda zai ƙara aure ba kuɗi ne yake za a ƙara ba akwai wani dalilai dalili na farko daga cikin dalilan shi ne sai ya zanto yana da ƙarfin hali wanda zai iya rike mata biyu ko sama da haka ba wai kawai kai tsaye da ya ga ya samu kuɗi ko gasa abokinsa ya ƙara shi ba ya ƙara aka wasu ne wani za ka ga matar ta farkon ma da iya rike gaba bai san ɗabi'un da ake rike masa ba amma ya ƙaro sai dai yanzu ya zo ya haɗa gaba ɗaya yana rigima da wacce kuma yana yi da wannan kullum cikin wato sulhu ake to wannan ka gaba daidai ba ne sannan abu na biyu sai yana da bayan hali da yake da shi yana da wato kuwa da jinsi cewa yana da karfin da zai iya kula da dukiyar ta mu'amala a wuri dole sai yana da wannan ɗabi'a wayannan su ne ɗaya da wato biyu daga cikin ɗabi'un da malamai suke kawowa cewa wajibi ne mutum ya kula da abin ya ƙara aure ba zai kawai yayi ba dan mun jira a irin da dan wani bawan Allah mutumin kauye ne yake ai su fata shi ne dan mun jira sai yake ai matan sa ji muna kan jira matan sa ji yake yake ai su abun kunya ne a garin su ma da daya yake ana gaba wa da isa gobi za a yi to ka ga karka da irin wannan dabi'a ba haka ake so yake wallahi akwai wanda ta arzani da batar da huriyar shi banda ɗabi'u da wasu ke yi a ƙauyen kuma dama da an zo damuna ta zo ana yin wato yin to zai kara aure idan suka shiga guda hudu to bayan damuna zai kori daya idan ya kare girbi su ma kuma matan suna da wata dabi'a wai suna kashe aure ne lokacin da za a yi girbi domin za ta samu kuɗi a wata kaka da za ta fita ne a kowace matan ƙauyen da dalilin kuɗin kaka suke tara kuɗin da za su koma wata bajinta su ƙara gyara jikinsu wanda ya kuma ɗauka aka ce akwai ƙauyukan da aka nuna mana ayyuhu kenan an bayyana da kyau ku saboda haka wannan ba dai ba ne baya tsarin shari'a da ta gida tsarin tsara aure yana buƙatar wasu dalilai dan mutum zai kara dole sai ya koma duk da cewa da shi ne idan bahaushe yana kara aure idan ba ta gidan ba ta da gidi ba ta ba abin da yake tana wahalar da shi tana zai ka da dangin da ko mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko wani nasa sai kawai su kara aure domin a yi maganin ta wannan ba maslaha ba ne cewa domin a yi maganin da sai ga mai wanda ka zo kuma maganin ya faru wata cutar ta kawo an fahimta da jago zo da haka tsarin aure a musulunci ba haramu ba ne amma yana da dalilai da wasu ƙa'idoji da ya kamata mutum ya duba kafin ya ƙara kun ji ɗaya daga ciki wanda ya ƙaro aure ya ƙaro wata mace wajibi ne da sani cewa tana buƙatar duk wani haƙƙin da na dole a yi mata da haƙƙin da na dole sannan wanda yake da mata biyu zuwa sama a wannan gabar ba adalci a kan zuwa shi ne komai a yi daidai ba ko komai daidai wa daidai a bukata kawai domin idan kace komai yadda kai wannan sai kai wancan wancan ba ta da lafiya ba aka kai ta asibiti ta ce dubu goma dole ba kai wannan tana da lafiya ta biya dubu goma ba haka wani bukatar kowa shi ne adalci idan wannan za ta ci yaji goma ba wannan ci yaji goma za ta ci na ba ku goma goma ba shi ne adalci ba adalci shi ne kowa a wajen bukatar ta adalci gurin matar ba wajen ko ka ba shi kuɗi daya ka ba shi biyu wa riya ƴaƴan da biyar wacce ba ta da ko ɗaya kuma ka ba shi kuɗi daya wannan ba adalci ba mata suna ta kwamfulin kala kala wata baiwa Allah tana kukan cewa jiranta a ta a tsarin rabon kwana jiran da ake rabon kwana to da gidan baya dawowa kwata-kwata ba sai sha biyu in kuma ya dawo zai yi tafiya ɗakin ne ya zama sa ta yi ta yi da shi ta zauna da shi da ta magana da yake amfanin wani a aure ke ta ce wani yanki zai ke yawa domin ba za ka ce ta kashe aure ba cewa ki kira wani yanki wani yanki ake so ki kirawo ki kira musu ki kirawo ki ci ko wakilin da a zauna a cikin ne matsala wannan shi ne ka'ida a cikin idan abin ya ƙi yiwa aka kai mata ƙa'ida ta gyarawa to za a kai matakin da dole aure sai aka ci don ba zai yawa ƙuruƙuru banda bayanin da zai cewa gaba ɗaya za ba uwar gidan da yayanta duka ba za kula da ya ya ya ce me sai ya ce ya ta ce ba abin da ya mata ba abin da ta yi haka yake ba abin da kike yi to duk da rashin adalcin da kake yi yayi yawa kai mun kaza kai zai ce ki hakuri kamar abin ya fi karfin da ba to shi ne da tafi da tafi yana da hali ka ga yana da hali raba muku gidan shi ne wannan wata kina idan ba ga gidan da yana shi kenan shi za a ke cewa an za ka tsara wuri kana da hali kafin ka zama personal profile da kuma gidan tsara wuri domin lokacin da za ka tsara da ƴaƴan da za a yi jimar da ita sai ka ga suna gaba da kai kawai domin ta yi musu barbarar ta ne cewa yanzu za a kawo wata baiwa Allah da za ta zo da ba da gidan da da za ta ji abin da ji ko abin da ji musu ji gida da wannan fa tunanin za a rika musu barbara cewa zai yi na yanzu kula wanda yake hukunci da shi da ba ta kun gaya aka yi an cika ba kaza da kaza to wannan al'amuran da shi ne shi yake integrated gida ka gida ya lalace saboda haka ya kamata ku fahimta da kyau wanda ya san zai ƙara aure idan yana da ƙarfin hali zai iya jura tension domin akwai tension da zai ta zuwa kala kala har Allah wani wajen sarki ya baka damar jurewa wanda ya san baya jura tension to sai ya ƙara aure wanda kai kuna magana zai ce gida ana raba wata gidan shi ma to bai kamata ya ƙara aure ba har ka kace ai ba wato me yake kira da ai ba hudu ba cewa ka tsara wani ka tsara har ka zo ba ka gano me matsala da take da kawai ka tsara a ka ba ga duniya saboda haka wannan shi ko ga gaba ne sallallahu alaihi wasallam yana da ikon mai rabon kwana inda ya ga ba, ko wani ta kawo kanta ya karba ko kada ya karba amma ayi ta tsara nuna wa da cewa domin karshe da Allah wata kuke zargi cewa kana Allahu aliman alima ko kuma dan baya wallahu ya'lamu ma fi qulubikum cewa wajibi ne dole ne duk wanda yake da wata sama da daya ya buga wata a cikin zuciyarsa sai dai ba a so ya bayyana ba bayyana wa yake ce haramu amma abin da ya koyi na zuciyarsa wannan ba haramu ba dole sai an zama haka wanda ta bi ma biyayya ko kin da babu shi babu sannan ta bi ba duk abin da iyayen mu ke cewa yi rayi bar na bari idan ta dau wannan hudubar take yi ba to ko shakka babu abubuwa za su tafi wani bawa Allah da da yake da mata biyu ko sama da matan sa biyu shi ya dauki a wato ɗabi'ar yana so ya kyautata mu ya je ɗauko wani abu zai yi na yara da ya ɗauko ya dace zai yi mutu ko abin da ya shafi kayan sallah da ya ɗauko zai ce mutu kaya mai tsada amma ya ƙura kansa sai ga ɗaya daga cikin matan da ke cewa gaskiya ba irin wannan ake yayi ba kamata a yi ai kai gurin kaza yake wannan ɗin ba bakoro ne gaskiya ya kamata ta matsa ɗaya da yake suna magana yake cewa ai wanda zai ji amma ba gaskiya ƴaƴan da zai ciwo kaza amma ba gaskiya ya ƙure su da zai ce ne ke ka kace ka kako ka zama lokacin da Allah ya hore ba kai wancan tsakani da Allah wace zai fito wannan take wallahi dole shi muke wannan tattaunawa yace ka je ya bar wannan cewa ya sako kasa waye ce sai ya yi irin kaza ya sako kasa ran da Allah ya hore masa sai wannan to abubuwan da mata ba ka ganta lokacin da yake matsawa na muke yi kaza abin da takurawar akai ko da yayi to kin sa ban wani ciwo a zuciyarsa sai da ya samu dama zai rama zai rama saboda haka wannan ji wanda ka fi kyautatawa ita za a fi kauda amma ki gani ko za ka je ta kai ta komo idan Allah ya yarda ne wa mutum dama zai kara wani duk abin da zaki ya kara muna yawan gaya wa mata idan ba su yi hakuri an kara ba ma to za ki fita kuma a kara ko ba ka bane domin namijin ya sa dan ba zai kara aure zai da ya kara kawai abin da yake shafa wa kanki ruwa ki zauna lafiya dan na san baiwa Allah da kike ji za ta abubuwa sai abubuwa kala kala har ta kona gidan ko wallahi ji ka ruwa za ta ajiya haya kawai dai gidan ta kona shi amma da ya tashi karuwa sai za ta gidan haya kuma daga baya ta za tana bibiyar cewa dan Allah a yaji mata adalila bayan al'amari ya lalata kun bai da ido ku ire-iren wayan na uwan shine abin da ake gaya wa mata idan Allah ya kaddara abin da kai ki idan ita za a tsara a gaji kuma ce sai raba yadda ke da ita da babu ta ita ce wa sai da jira to a sa addu'a ba dan wa za a karbo wata gidan ce muguwa ba ita ba amma idan ita ce a gidan kuma sai ka rika cewa wanda za a kai ita ce muguwa ba dan da za ta ruwa wannan sai yi. idan ya'ya ne da gajin mata yana ta addu'a ko mai mata uku ne yido za ta ta murna musamman yana da abin hannu dama ka ji shi Allah ya sa gidan zaman da ni mai kudi ina ka tsara suna fara wata Allah ya sa gidan zaman da ni amma mun da mai kudi wani da yake cewa eh ai ne Allah ya ba da zaman lafiya ya yi kaza to wannan ba shi kudi ne amma me kuɗi ne zai ga ana Allah ya sa ki dan zama kai ta zaɓi guri tunda yana da abun hannu saboda haka wannan sun yawo wanda ya kamata mu lura cewa tuziman ta kawo minuna wa tuwi ne kamar ta sha kusufiya ce ta Allah alaihi salatu wassalam idan mutum ya ga dama ya zo awa awa zai raba a gidan su biye biyu kwana kwana za a raba biye biyu amma dai tabbatar da yayi adalci kin abin da ne to kaga Allah shi ya san me yake kaza na soyayyar da kake wata akan wata wa kana Allahu aliman alima lalle wani ya tabbata aliman wato wanda yake masani aliman kuma wato mai jinuni da hakuri Allah yake لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا التي لا يحل لك النساء من بعد daga yanzu mata ba ta halatta a gare ka ba daga bayan waɗannan matan naka guda tara lokacin da aka ba ki zaɓin nan da ya zo ya ayyuka annabi كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمؤمنات من كل أجرا عظيما ألوك تنسوكر من الجنة to bayan sun da Allah da wadon sai Allah ya mutu tabumi cewa da in za ka ga annabi alaihi salatu wasalam cewa baya halatta daga wayannan matan guda tara min ba'd bayan sun tara nan ka aure wasu su kai aka yi ba wala an tabaddala bihinna min azwaj ko kwatan da wata da wata daga cikin mata cewa ta ji wata wata ta shigo an dakatar cewa ba guda tara nan zai ba kaga ai ko ba da annabi za su yi da wannan aya saboda an ce daga shi kamar kai da ba doka ba bai da ka tafi kar gudu wanda Allah ya tsine ba sai ka tafi ka biya tamba da nan ko ai suna samu wannan lafiya ce cewa wata cewa wata ce ko bayan rai da kaza da ta yi ma rubin mutunci ya ce kar ka manta wasiyar umma haka za ta yi wata gida ita za ta kai ka kabari da a kowace za ta kace wannan za ta ce ka saba in ka auri mata muskila ko wanda ta iya kula da iyayen ka muskila ba ka ji ba ku sallar da za ta koma ni kawai Allah kawai ka koma yin sallar da domin da ka ji za ta ce mutumin banza yanzu wannan baiwa Allah da Allah ya masa kaza ya kaza irin ta ake nema ba ka ganin wani a ce ba ka mutane shine kula da shi ke da kan fasto da ko sanyi sanyi da kulku da to da haka ka ga yadda take lallata ta to shine wala an tawaddala bihi min azwaji walau a'jaba qawluhunna ko da kanki ya burge ka kun ga je ba laifi bane ka ga wanda za ka aura ya zanto kai ne ka ganta ka zauki kana so ka aure ta dan ne ake ga mutane to cewa beauty in the eyes of the beholder kai kana iya ganin wanda kai kawa wani zai ji ba kai marwa yau ba wata mata ba wata mata mummuna babu daga lokacin da ka ji wanda ba kai ba a lokacin wanda wanda yake ganin baya iya wasi a kan da Allah baya iya wasi kullum wani har zuwa yake a bar duba gurin bokaye akan ya aure ta kawai to shi ne yake walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka sai abin da hannun ta yayi baka na bayi wa kana Allahu ala kulli shay'in rasula illa wani ya tabbata rasiban wato mai kulawa ne a kala kulli shay'in akan komai wannan ayar kuka kalle ta da kyau tana jayoyi gaba da yake magana akan annasikh wal mansukh domin akwai aya a baya da muka wuce ya ayyuhan nabiyyu inna a'lanna laka azwajan allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati amika wa banati amika amma tika wa banati khalika wa banati khalati allati zuwa karshen aya wannan aya aka ce ita ce hisabi wannan kun bai da kyau ko ta jabe wannan domin Allah ta kwalwan mun ja bayanin gida uku an fahimta da kyau ko ta jabe wannan cewa da can wato an yi wa annabi kai amma daga baya sai Allah ya ce ya kai wannan annabi domin halatta ba azwa da kallaki a kai ka uzura hunna da ke yau ba ba kai ba duk matar da ka gani kana so ka ba da kadakin da ka tsara murna ta koma cikin kenan da an yi wa mata annabi alaihi salatu wasalam wannan ta goma ce daga baya sai Allah ya ce yanzu mun bude ba ko ba wa ba mana kake ni da kwara kwarai kuma kwarkwara mimma afa Allahu alaika wa banati annaka sai aka ce wajibi gadi cewa za ka iya auren yar wato babban ka ba ko yar babban ka aka ce wajibi misali kamar da muka biya zatin da yi saboda haka wannan da ta ce wannan anan ne ba da yake cewa yaya aka yi na cika ta fara zuwa sannan mansuka to mansuka ta fara zuwa sannan na cika ko ce na cika ta fara zuwa sannan mansuka ta yaya wanda aka shafe ya aka kazo daga baya ko ba ita take fara zuwa tsarin ayoyi cewa wannan hukuncin ya fara zuwa da wannan hukuncin ya zo daga baya ya shafe ko to wannan da ta shafe ita ta fara zuwa sannan wanda aka shafe ta zo daga baya a cikin Qur'ani kare da Imam Suyuti ya kawo cikin al-Istiqan bi ulumul Qur'an sai ya ayoyi biyu ne kawai gurare biyu ne al-Qur'ani sauran duk wanda aka fara shafe wanda aka shafe ita take fara zuwa sannan wanda ta shafe ta zo daga baya sai ya aure shi ne cikin tsayoyin shi ne cikin suratul bakara akan abin da ya shafi ta kaba idan za ku iya tuno ayoyin wace ce ta fara zuwa والذين يجرؤون منكم هو ويذرون أزواجا يتربصن واتو استفار زوا ko ɗayan ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول وحول وتتفار زوا ويجرؤون ya salam wace ta fara zuwa kun ji annabi cewa yayi wato um ikra ul baqara fa innaha baraka wa la yastabi'u al badala haka annabi yake ku karanta suratul baqara ku haddace ta domin albarka ce mai yawa a cikin wato dan zama kan yau ne zai iya haddace suratul baqara kuma a baqara kuke tambayar nan yadda da fatima ce ta fara zuwa kaga ita ce cewa ku yi ta kaza kwana wata hudu da kwana goma wannan kuma wannan shine yake wa kona ne ko ya taruna azwaja wa siyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj ibn najir ba ko to da haka ita ta zo daga baya daga baya ta zo kun ga ita ce mansuka din na ji kar ita ta fara zuwa kamata ai wannan ta fara zuwa sannan na ji kar ta zo daga baya yanzu ya kace iya guraren nan biyu su suka zo al-Qur'ani katal an fahimta da yau su kadai ne suka zo al-Qur'ani cewa mansuka da zo daga baya na jika a farko inda za a tambaye ka a hasken makaranta cewa wannan ayoyi ne cikin suratul baqara da suratul azab kuma duk a tura guda ciki an fahimta da kyau ko kaga san na baqara cewa bai duk wacce mutum ke mutu shekara guda za ta tana ta kaba sir to wanda ta fara zuwa shine za ta yi wata hudu da kwana goma daga baya kuma sai wanda take ta yi shekara ta biyu an kamar idan ka duba tsarin zuwa ayoyi ana zo a gaya wa cewa da wata hudu da da kwana goma hudu kuma ya ke tara to ba haka bane da shekara ne sannan ai wata hudu da kwana goma to haka shi ma nan da annabi alaihi salatu wasalam an kace masa auren kowace mace da kan guda tara ne wanda na karanto su a baya dan da nabi aya to daga baya kuma sai aka ba shi ko ba aka ce masa yanzu za ka yi auren kowace mace duk da ayar da ta shafe din ita ta fara zuwa wanda aka shafe ta zo daga baya a haka hukunci ne an fahimta da kyau ko shine illa ma bala kace ne ko kana da wa ala kulli shay'in rasiba lalle wani guri wala kace sai ya kasance ne kulawa ne akan komai sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنفقوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya wadanda suka bada gaskiya la tadkhulu buyutan nabi kada ku rika shiga gidan Annabi alaihi salatu wasalam illa an yu'zana lakum har ya ba ku izini ila ta'ani asya ba ku izini ku zo cin abinci shine da awake gaira nazari da ilahu amma ya gayyace ku cin abincin ma kada ku zo ku rika jiran nunar abinci a gayyace ka cewa za a yi ci abinci ko wato wata walima a gidan mutum karfe goma ka je tun takwas ko tara daga malam kasuwa ko gurin cin abinci an gane ko to Allah wani wajen jirgi yake kada ku yi haka ila da an gaira nazari da ilahu idan ya gayyace ku zuwa ga cin abinci kada ku je kuna jiran nunarsa a gaban ka zai nuna walakin idza du'aytu Allah yace amma idan an kirawo ku bari ku lu to ku shigo fa idza da'aytu fantashi kuma da ka gama cin abinci to kowa ya shi ne babu da yake cewa bayan cin zama sai ku ko kwanciya na lafi zama ne tafiya rashin kunya to me za ka yi kenan ai dai kawai a gaba Allah ya ce ai fantashi an yi rashin kunya an tafi shi ne daidai ba wani rashin kunya ba shi ma ka yi gida ma dole tun da ka sa wuce da mutum sai dai mutum ne matsaci yake so ka zauna da ya haka yake da karanta a wuce da ba dai ka je a bar ya wuce ke gunki sai ka tashi da kai shi ne farkulu bai za da in tun fantashi da zarar kun gama cin abincin kowa ya saba gabansa wala musta'anifi na li hadith kada ku rika dauke wa cewa dauke cewa juna cewa da zanti ta ko wani akwai da zanti sai da ko da zanti da kana bukatar ka dika ne baya zuwa da zanti domin yanzu da muka lalace da kare za ku ba a duk wai na kwai da zanti abun dai abun gurin haka ai dai kuma har mutum ya samu sa'ada inna zalikum kana min nabiyya Allah ya ce hakan da kuke wa annabi ku zauna a gidansa ne da yake ku sai abinci yana cutar da ni fa yadda ayyukum amma annabi kun da kuyi yana jin kunyar wallahu la yata'ayyu min al-haqq to Allah ba ya jin kunyar wadin gaskiya wa idza ta'ajjumuhunna mata da yau za ku tambaye su wani al'amari wani kayan amfani fasaluhunna min wara'i hijab to ku tambaye su ta bayan kadanga ko shabaki ku dina ganin su dare ku da ku zaliku ma da hawo ku da ku wannan shi ya wuce kan sarki da zuka da ku ko kulobi da dara da zuka da su ma mata wa ma kana lakum an tu'u rasulullah bi dace da ku ku tuntar da annabi sallallahu alaihi wasallam wala an tankihu azwajahu min ba'di abada ko kuma ku auri matan sa bayan ya bar duniya har abada ba ku ba auren domin mun bi a farkon sura cewa matan sa iyayen su saboda haka kuma baya auren mahaifiyarsa inna zalikum kana inda Allahi azima lalle hakan a gurin Allah madaukakin sarki abu ne wanda yake babba sababul wurud ko sababul nuzul na wannan aya ita ce ayatul hijab kamar yadda malamai suke kawo ta cewa ta sauka ne ta kuma dace da maganar tana cikin muwafaqatu Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake bada a Bukhari da Muslim akwai abubuwan da sai na ya ba da shawara ya ba annabi shawara kuma Allah ya goyi bayan sa to wannan aya tana da iri abin da ya faru shi ne yake sai na Umar yana cewa wa faqtu rabbi bi tanadi nayi muwafaqa na dace da ubangiji na cikin shawara uku da baya yake kulli ya rasulullah wanda wuce kanka min maqami ibrahim da musalla da ma za a riki maqamin ibrahim a wajen yin sallah a wajen gurin yin sallah bayan an yi tsawari ya Allah yake wa taqidu min maqami ibrahim da musalla wata qira'a ba wa taqadu aka kawo shi da kawai da fi'ili ma bi dan kuma in jayi umarni cewa kuri makamu ibrahim shi da mutum ya gama dawadi guda bakwai zai zai sa makamu ibrahim da ka'aba a gaban shi idan la ta yi idan gurin ya tuke to kawai ko ina ka iya zama ne kalli ka'aba amma asali yadda ake so shine mutum ya sa ka'aba da makamu ibrahim a gaba sai ya raka da fatiha da kuliya fatiha da kuluwan nan ya biyo wannan ya kai bayan yayi bayan yayi wato kawai to yake na dace da ubangiji da akan wannan sai Allah ya daukar da wata ce domin makati Ibrahim musalla da ke ku rika da kan makati Ibrahim a wajen wajen gurin sallah sai na wuri yake ku ya rasulullah inna na ta'aka yakulu alayhi al-barru wal fajir hakika matan ka kowa yana shiga da mutanen kirki da wanda ba su kowa gida gidan su walau ajabta hunna ina wari aka mutu wani jami'in kawai ayi doka ya ba da wannan shawara sai Allah ya saukar da ayatu da hijab shine wannan ayatu da muka biya ko duka ji muwafaqa ta uku shine lokacin da wato kishi ya motsa kika yi wa hadewa annabi kai shine dai na wani shi a tsar wato ya rasulullah ai duk wanda zaka roƙa baka take ta kawai in dai zaka baka damuwa game da ita da yasa ba a gidan in dai annabi alaihi salatu za a samu wani abu da damuwa a cikin sai Allah ya saukar da azaran boyin dan daga kullu ayyubi da wa azwaja khairan min kullu muslimatin mu'minatin salihatin azwa kalbi dawar da ina umma ana biyo wannan ayar ko ci ci sai ne ne amma yadda da ku to wannan shine saboda lokaci abubuwan da zamu kalla dangane da wannan sai Allah ya ce in jubu idan kuka bayyana wani abu aukin ko ko kuka boye fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima lalle ubangiji wala kwatin sarki ya kasance aliman masani ne bi kulli shay'in ga kowane abu sai Allah yake na'am la jinaha alayhi fi آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم
na'am
خواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن نعم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا To kaga bayan saukar ayar hijabi an yi doka kenan yanzu ba za a rika shiga gidan mutane ba kuma akwai samari sai Allah yake la jiraha alaihinna to babu laifi gare su su wa'annan matan dangane da waɗanda za su ga adin su domin mun biya a nan wala yudina zinatahunna illa li ba'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i ba'ulatihinna aw abna'ihinna aw har zuwa ƙarshen aya da Allah ya bada to shi ne aka ce babu laifi a kansu bi a ba da da dangane da iyayen dan sun ga adansu ba sai sun gani ba jamaki tsakanin su su zo karɓar wani abu iyaye kai tsaye ko ba da komai ya ci ba ko hijabi dan mahaifi ya ga adan ƴarsa ba da shi ba wala abu na ihinna ko ƴaƴansu wala abu na yi wala ikwanihinna ko ƴan uwansu wa ko ƙani ne wanda yake na mace muharramin ta wala abu da yake ikhwani billah ko ƴaƴan ƴan uwa ƴaƴan wacce ko kanin ki ai duk muharramin ki don ba wanda yake aura an gani wala abu da yake ikhwani billah ko ƴaƴan san wacce ko ya wala ni ta inda ko mata ƴan uwan ki a nan gurin a suratul nur ne bayani wani mata musulmi don malaman tafsiri suke banda ayyana ita ba hanya za a saba ta hijabi a nan ne za ka samu matsaloli a irin dawa da muke zuwa makarantu har saboda za ka yi wani tambayoyi ka yi irin yin diskus ɗin nan su da Allah wai wai har wanka ake shiga da wanka ko kuma wata ta biyo ta daga wata wai yin saboda an fita a ban ɗaki ko kuma babu an lalata ban ɗaki sai a yi wanka a waje sai wata arniya ta sa wai zani ta kare mata haka wata ta taɓa mana wata tambaya a wata makaranta cewa me hukuncin wannan muka ce ne halatta ba saboda wannan aya to ai malam ba ta kallo na ce lokacin da za ka leƙa cikin zani sai sa kun ba a yi da ke san da za ka leƙa zani kika yi ai ba ki sani ba saboda haka in musulunci ya sa layi ya ja kawai da ya ja sai ka zauna lafiya an fahimta da kyau ko to su ma ma dai ɗan uwan wala ma malakat aymanuhunna ko abin da hannunsu ya yi wata na bayi maza da mata ko mata kawai ko duka ne za bayi bawan bawan da gida ya halatta ya adan da bawan ne ke cikin gida inda shi ka ga ai bawa ne ba shi da daman ya aure ta ya halatta ya adan da shi ne ba da suka ce mata babu magana amma namiji shi ma ya kamata a samar domin yana shawa sai dai in gauna ne yawwa idan gaula ne domin a bayan ma akwai gaula ne kamar yadda muka ji a cikin suratul nur din an yi bayani akan abu da yake a ina gauri ulil irbati min al-rijal ko saboda haka idan ba gaula bane ya kamata ne su yi ma a kiyaye shi ne bayanin da muka yi akan cewa yau da gobe mai aikin da ya zama ba da ba da mace za ta fito daga wanka da yanzu tawul ta aike shi lokaci yau muka zaje ka saboda yau da gobe an zama daya haramun wanda za ku kuma yau da gobe ta sa an zama daya kuma duka gidajen mu haka ake yi yau da gobe ta sa an zama daya kuma ba ba haramun ka bane banda da yusai mazajen da suke gayyato ba ga gayyato a kunsirin jahannama bi da mu iyalan da ba akwai baiwa Allah da wata shekara Allah sai da suke dan Allah a rika wa'azi mu rika wa'azi akan abin da ya shafi titi ne maza sai ta bani misali take wata ta mijinta saboda ta kai shi dan boko ne dan boko a cikin saboda haka take abin da yake fata mata rai take bayan rashin titin iyalin ta da yana wani abokan da yake shigowa gida take abin da yake rage ya ba ta wannan wata rana wani abokin da yake yana da na abani yana kallo to zai ba da wani abu da yake tana shi ta fito daga wanka tana saba mu sai ni ko saboda saba boko ya ni ko abu da yake zai wuce yake wani da wannan yake sai shi yana zaune akan ta kujin sai yake ni ka mata take wallahi ba na ji ganin mutum ne a kai ran da ba kuma yana zaune yace na fito na rika faɗa yace ne ai kina da kyau ne a cikin ga wannan bunsirin da Allah ke shine abin da annabi yake a diyu allazi yusiru al-ba'i ya tabi adam bunsirin da Allah wani tabbatar da tsarnaci ya da sai da mu ba shine wanda yake dauko mace ya rika yawo da ta hanya kowa ya gani cewa ai classical presentable wannan dan kowa ya ganda duk wanda ya gani ya alhaji wanda baka san na ala aure ba sai ya bude gilas da bangaren sa sai shi kuma ya je ko tara zaune ta gurin ai ai wallahi ba ka da kirki wata biyu kenan daga ai ga dan tare ma ga sanan ita ce sai kuma tana raba ido tana kallon da yana kallon wannan shine gurbin da annabi Allah to Allah madaukakin sarki ne matan ba sai na wala ma malakat aymanuhun wa taqina Allah yayi Allah ku tsora Allah shi ma gaga shi ma a wannan gabobin idan aka bayyana dan wannan ba haka ne amma ku nan ne kuma ana samun fasiyewan kallon su da kaza da kaza shi ma sai mun gani shi ne na hujjar rubutu shi ke yi da shiga madina ne ne in ka bada cewa ba shi da dan uwan da ne kace da jewo da uwan shi kan wanda ya kuma zuwa amma idan ka bayyana irin wannan ba wai dan ke yin ke ba ko kuma idan so gidan nan ba ba dai bace kawai to sai ayi ka'idar da gobe suka zuwa da su ko ko da matan sauran matan ba ma rawa su ne saboda haka wannan tsari ne wannan rubutun an fahimta da kyau dan wasu suna jin haushi cewa wai ai yaye da kana gidan to kai ai ba yaye ka wani kai mata wanda ya kamata a kiyaye idan Allah yake wa takila Allah ku kiyaye Allah inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle ubangiji madaukakin sarki ya kasance shahidan mai ba da shaida ne ala kulli shay'in akan kowane abu sai ya da zamu shiga tana da tsarin bayani da wasu fa'idodi da wanda yake faɗa kuma lokaci yayi nan za mu kai abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya yi wa alaikum assalam Thank you. sauran mutane sauran mutane ko sauran annaba yan dafi an rani haka yan dafi an rani da zaka ga ana yawan rubutu a ƙarfi in buku yan dafi an rani wannan rubutu tun jira yi ai ɗaya daga cikin manzanni da suke cewa rajin aiki akwai kalma da suke jingina annabi ba da sunan abin da kamar da aka zo za a ce wai annabi alaihi salatu wassalam yana yawan dubiya mata haka me yasa zai aure mata kara shine aka ba ta amsa tindiri shine muke faɗa cikin da bori irin wannan ajiyar da da aji ai irin wannan ajiyar da aka sa ake zuwa a cikin kaza babu adalci me yasa za a yi kaza abin da ke ku saboda haka in dadi ana ajiyar da ne da boriya Allah ne ya halatta maka kawai abin da za ka ce saboda haka kuma da yake zai ce Allah shi ya halatta maka cewa ya auri mata sama da hudu har cikin amsoshin da ake bayarwa cewa duk matar da annabi ya aura kowace za ga akwai wata maslaha da yasa ya aure ta inda annabi alaihi salatu wasalam bai yawan san mata ne ai da ba zai ka auren daurawa ba budurwa ɗaya ce ba sai ce kowace za ta ko wani dalili dalilin auren soyayya sai da aka yanke bayi dari saboda lokacin da aka zo yin aure da mata suka ji tana karkashin wato a aiki ibn shambar da ya ji cewa annabi alaihi salatu wassalam wato yana son da ya bar mata da aka aure da annabi ya aure da yan dada duk sauran sahabbai da aka ba wa bayi yan kabilar muskaliya da aka ba wa bayi suna karkashin su kowa sai rika yadda na tafi turkar annaba a karkashin mu kowa inda sai rika shine na ra'ayi da take cewa wata garin musulmi albarka da daraja irin wannan na dan biyayya da tsari domin da ni da Allah ya yanka mutum da ni ire iren wayannan ba duk an ba da amsa amma in dadi ana zai zo ce ai kaza kaza duk da ba da an saboda haka kai an da za ka iya bayarwa tunda ba da za ku yi ne kace Allah ya yi sawa haka da yadda zai yi Allah ya yi aure saboda haka shike ai da shi kamar wannan rabon kwanan ne idan da an ce yake kamar wato aqidar da yake da hori idan abu da yake da hankali wa aka duwan da hankali ne sai a ce ne shi ba da za a zo a ce kawai kana rabon kwana kwa ma ta tara an yi fara daya biyu uku da kan ta hudun nan sau ka kuma dawo wa kanta mako ba sai kan ta da kan ta ba ba a bukatar hankalin ba kawai zuwa ne da yi mu baya da yadda da nasu idan hankali ne kawai ai akwai abubuwan da da yawa sai ka rusa amma idan na ce zo yi kaza ke da kawai da ke zama alwala abin da ake so ke sami'ina wa ala'ala mun ji kuma mun ji kware a kira na ai shi ba ma wai magana annabi yake ho a sauran mabiya annabi alaihi salatu wasalam ya yi da ira mun fada annabi Sulaiman da annabi Dawud cewa akwai mai mata ɗari bakwai ba uku yanzu guda ɗari satin da yake mun fada kaga ba wannan ba shi yana magana akan me yasa ta abai da sauran mabiya annabi alaihi salatu wasalam ba ta auren sama da hudu shine wannan kalubalen da yake kuka ce Allah ne kuma ba wai ku yanzu ba dama ku yanzu ko mu yanzu ai ba ba annabi ba ya halatta wani annabi ma kai yanzu kana ka samu ku yanzu ko mu yanzu ba haram da ba matan aure shi yake kalubalen da to matan auren Allah ne ya aura shi ke da kawai an gane ko wallahu a'lam alaikum assalam na'am ana yi da ne kamar kamar ibn abbas din baba shi raƙumi ma raƙumi ma aka yanka ba saboda haka mutum Allah ya hore wanda ya hakika zai da sa ai fa ni ma yi za a tana ba da yawa yawa ai sai a yanka bare kuwa eh to kafa ku ji ya ce za ku ba cewa yi saboda haka ana yi mutum zai iya yanka ta zai yanka rakun idan a cikin Allah ya hore masu ce a cikin magabata an bambanta wani guna abuwa ba ga wani kamar yaya a ita ma na yar misali yanzu ai kaga mutum da yin karatu ne da dama shi magana kawai halatta ne ba magana wanda yi ba eh shi mutum da yake yin karatu abu da ta kaga ina kudi yau zai wuce wanda ya halatta ko bai halatta ba sai a yi mutunci ba a wannan zawar da ba a cikin nawa a ba shi bandawa ko cewa ya kamata dan makota su jina ba sau da haka ya halatta au kun ga dai kun sa shi yayin gaba gaba gaba wannan bayani gaba ɗaya ba ba bukatar sa yawa kai kawai abin da kake halarci kuma an biya ba ku ba ba bukata ni ba ta wanda ka kai da kafa ba yawa saboda haka ya halarci a yau wallahi wa Allah ya dace da abubuwan da kuka faɗa ni ne Allah ya ba mu ladan sa wannan kai kuskure Allah ya yi mana yake tun mu ne ba wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya karatu bara ba ga mutum tarbiyya ya tafi kabarin da annabi ba da yi kuma ya fito wannan sake iman bai da kuma da sake bi baya cewa baya an yi da ibn arba Allah ya kara musu lafiya Allah ya kawo shi su fara da lafiya da Allah ya kawo su lafiya akwai wani ba wanda wani ne da yake wato iyaye a wannan masallacin makotin da ne a kan garin Madina ba da wa an sauke shi ma ana da lafiya mu ya yi wannan da na muna da tsara da wajen da suke bayyana kuma wannan mutane da suke wannan ta'ala Allah bai magana mu Allah ba da da suke yi ne kuma kai a kan wata Allah kar da ka ba su mutuwa sai suna da su yi da bayan Allah da suke hannu kuma Allah ka kai da jinsu su da lafiya Allah ba da wajen da suke dawo mana da su lafiya wannan bawan adam da yi su kwanaki da yawa ya amfani wajen zai yana hannun suna bukatar wannan kudin Allah da sun jama'a Allah ba da mutum da shi da ɗaya da ayyukan gida da wuri. ألا تبنى من يسير يسير صلاة منكم بدا ألا تبنى من يسير يسير صلاة منكم بدا اللهم صل لا شئنا إلى أحد ولا شئنا إلى أنفسنا الزكاة أو قد الجاهل فيها من الكلام من الشفيعة من سن الغمر إذا استعمل الله لا أستعمل فيها إلى الإيمان ما نزال إليه إلا تحقيق أن أنوار لا يجب أن تسير من فيها تحقيق الإيمان إليه أن تسيرهم ولن تستطاع أولياء الولد وإلا أولياء القوى وأنا من الموت اللهم اغفرنا شيخنا الى داعتك ولا تجدنا الى انفسنا كربة عين او قل من ذلك وسلم اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين